إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana babbar ni'imar da yayi mana na saukar da alqur'ani da kuma sauwake shi wa laqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir ubangiji yace bin da yasa muka sauwake wannan alqur'ani karatunsa yayi sauki haddace shi ya yi sauƙi fassara shi ya yi sauƙi tare da kuma ba wanda ya san iyakan ilmomin da suke kushe a cikinsa sai Allah domin babu abin da baya ciki ma farar na kitab min shai abin da ya sa muka sauƙe shi saboda ya sauka da harshen kane na larabci jibril ya zo da alkur'ani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhu lamin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin jibril ya saukar da alkur'ani nan a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yi magana da shi da harshen larabci domin shi ba larabe ne wanda aka aiko shi wajensu larabawa ne da kuma dukkan mutanen duniya kowane malami a cikin musulunci a kabilarsa yana wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda duk yake fassarawa na alkur'ani yana wakiltar manzon Allah ne cikin yinsa abinda yasa alkur'ani ya sauki kenan sai ga mutum baya iya karantar da risala amma ya sa alkur'ani a gaba zai jalalaini sai ya yaudaru da saukin da aka samu na alkur'ani yasa ake yin haka ita bashira bihil muttaqina domin kai albishir wa masu tsoron Allah da wannan alkur'ani kai musu albishir din abin da zai same su abin da za su samu tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya aljanna ba shirya ta dun kowa ba sai dun masu tsoron Allah uiddat lil muttaqin an shirya ta ne don masu tsoron Allah wa tunzira bi kama ludda kuma kai gargadi wa mutane masu tsananin jayayya masu tsananin jayayya kafurai kenan wanda za su kawo kashi su nuna manzo Allah suna musu kashi wai wannan ne kace za a raya shi ya komo ya zama mutum masu tsananin jayayya su ne aladdul khasim wato kawo mutane ludda masu tsananin jayayya وكانتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزا يا رسول الله eh kai hakuri kafiran nan naka masu musulunta daga cikinsu za su musulunta wanda ba za su musulunta ba kuma za mu yi maka maganinsu ai da yawa muka halakar da alkaryu na kafirai saboda karyata annabawanmu a gawar na gwamnin karni hal su hisu minnum minadi yanzu kana jin kana jin motsin wani sauran kafiri wanda ya zamani da annabi nuhu ko kafirin da ya zama- zamani da annabi hudu ko annabi salihu ko annabi ludu ko annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa yanzu kana jin motsin zina duk sun koma cikin kasa sun zama sun zama gashi sun zama kasa audar wa rubriza ko kana jin muryarsu babu ba motsi ba murya duk sun sun mutu an harkar da su سورة طه عليه الصلاة والسلام مكية وآمنة وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سورة طه مكية وهي مئة وأربع وثلاثون آية wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da aya 134 kuma tana daga cikin surorin da suka sauka da farko farko ma ko da yake surori wata farkonta zai sauka sannan cikin karatun cikinta kuma sai daga baya bayan shekaru a kawo shi amma kuma sai a hada manzon Allah sai a hada wannan karatu da wuri kaza wurin da ake ambaton kaza masu rubutu sai su hada bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa taha din nan wasu sun ce sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunayensa to lokacin da yake lissawa sunayensa guda goma ya sa tsaha din a ciki sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a sunan suran ne haka ko yaya ne dai a da ha wato mutum mai tsarki sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ma anzalna lika alqur'ana litashqa mu saukar maka da wannan qur'ani don ka wahala ba in kuma tarkibi ne aka yi ta ha takata wato yana yin sallah qiyamul laili baya taka kasa sosai a irin wannan sallah har tana sa shi kumburin kafafuwa aka ce ya taka kasar ba kawo masa alqur'ani don a wahal da shi ba ma anzalna alayka alqur'ana litashqa a'a ba mu kawo alqur'ani don ka wahala ba ya rasulullah إلا تذكرة لمن يخشى
illa tazkiratan liman yakhsha wato mun kawo shi ya tazkiratan don ya zama wa'azi liman yakhsha a wurin wanda yake tsoron Allah
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula wannan alqur'ani saukarwa ne in an sa tanzilan wato tun daga baitul izzat kenan zuwa duniya cikin shekara 23 wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin tanzilan wannan saukarwa ne daga mimman khalaqa darda daga wanda ya halicci ƙasa was samawati wanda ya halicci sammai al'ula madaukaka Allah kenan الرحمن على العرش استوى
shi wanda ya saukar da wannan alqur'ani Allah shine ar-rahmanu mai yawan rahama wanda rahamarsa ta gama duniya da lahira ta gama komai da komai kowa da kowa babbar sifa ta farko wanda Allah ya fara tuwantuwa da ita kenan wa rahmati wasiyat kulli shay'in ar-rahmanu Allah Ubangiji shine Ar-Rahmanu alal arshi istawa wanda ya daidaita akan al-arshi Ah, Imam Malik da aka tambaye shi istiwa yace istiwa ma'lumun wal kayfa majhulun wa wasu'alu anhu anhu gulun bid'a yace istiwa ne da larabci an riga an san shi amma yaya yake da- dangane da Allah ba a san shi ba kuma irin wannan tambaya ma shi shigi ne da bid'a kuma yana daga cikin ah, abubuwan da Allah ne kawai ya san yadda suke
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara duk abin da yake cikin sammai din nan da kasai da abin da yake tsakanin sama da ƙasa kai har abin da yake karkashin tsara ƙasan nan ta ƙasan ƙasan sammai ƙasan kasai duk gaba ɗaya duk dai nasa ne subhanahu wa ta'ala
وإن تجهروا بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأسروا قولكم وجهروا به إنه ولي بذات الصدور ko ka bayyana addu'arka ko ka ɓoye ta ko ka bayyana zikirinka ko ka ɓoye shi ko ka bayyana karatunka ko ka ɓoye shi duk dai ɗaya ne a wurin shi Allah kam innahu shi Allah ya alamu sirra duk abin da ka ɓoye ya san shi kai wa akfa min sirri har abin da ya fi sirri ɓuya ma Allah ya san shi الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى shi ar-rahmanu din nan wanda ya saukar da qur'ani din nan wanda shine abin da yake sama da kasa da abin da yake karkashin kasa duka nasa ne shine wannan suna Allahu Allahu la ilaha illa huwa shi Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi lahu asmaul husna yana da sunaye kyawawa subhanahu wa ta'ala wannan kalima babu kamar ta sama da ƙasa la ilaha illallah sai na Musa alaihi salam lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna annabi Musa ya ji dadi ya ce Allah yau na ji dadi ni ma ka sani aikin da zan maka kai ma ka ji dadi yace Musa je ka faɗi la ilaha illallah yace ya ubangiji ina son ka bani wani abu muhimmin gaske wanda ba kamar sa saboda ni mai magana da kai din nan ya zama na fi kowa samun wannan abin yace Musa je ka faɗi la ilaha illallah yace ya ubangiji na ai duk ma musulmi dole sai ya faɗi la ilaha illallah don dukkan addinai sun zo da la ilaha illallah ne kuma duk addinai sunan su musulunci sai dai kuma kowane addini yana bayyana da karfin annabin da aka aiko shi da shi yace Musa an gaya maka sammai da kasai duk gabaki daya da za a tattara su a sa su a sikeli ɗaya a ɗauki kalmar la ilaha illa a gefen ɗaya sikelin to inda la ilaha illa take innan shi ne zai ja saboda nauyin kalmar la ilaha illallah da na umaru bai musulunta da wuri ba domin an kai wajen shekara shida ana musulunci kamun ya shigo musulunci suna daga cikin manyan mutanen da suke cutar da annabi da abubakar ya taba dukan ma sai na abubakar har ya suma to lokacin da yake tsananin kafircinsa shi sai na umaru amma Allah ya riga ya sani shi a wurinsa umaru din nan shine na biyu a cikin musulunci masu daraja amma duk da haka sai ya jira nan wani mutum ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa'i baya nan to da aka gaya masa sai a sai aka ce ga abinda wani ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan to sai Hamza yi zafi lokacin shi ma Hamza bai musulunta ba amma jinin zumunta sai yace kin kan mutane ya suka mai da Muhammadu nan ne kawan bare kawan ba dan gari ba kawan ba dan dangi ba wallahi nan ga kowa ya taba shi zai gamu da mu sai mai magana ya ce ko kai ma ka juye ne ya ce ban juye ba addini na da naka duk ɗaya ne amma nan ga duk wanda ta muhammadu zai ga yadda zamu yi da shi shi kenan sai aka yi jayayya ne sai shi kai jama'a kai ni ma inda muhammadu yake ni ma zan shiga addinin nasa sai ya je hamza sai ya je a darul arqam ya karbi kalmar shahada ya zama musulmi hamza yana daga cikin mutanen da ake jin tsoron su a makka a sai na umar sai ya ji labari ka yi labari sabo a gari ke menene ai hamza ya bi muhammadu ce a'a a'a kai muhammadu na in ba kashe shi ba ba za a samu jin daji a garin nan ba ya dinga daukan mutane da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya kenan bari ka gari zan je in kashe shi wai zan je kashe annabi muhammadu ya rungumi takobinsa yana tafiya da shi gangan gangan sai gamu da wani na za ka je zai je kashe muhammadu ah me yayi baka ji an ce hamza ya bi shi ba a hamza ya dan gidansu ne ba babban da wani dan uwan babansa ba za ka je ka yi na gidanku ba ai kanwar ga mata bi muhammadu fadi wa bintul khattabi da mijinta kabbab aras sun bi muhammadu sai ya koma ce zai je wajen irkuwar tasa tukuna ya je da suka hango shi ta hujin kyaure suka ce uzubillah ga makiyin allah nan yana zuwa sai aka ce malam kai shiga inda za ka ɓoya ko ƙarƙashin gado ko wani wuri domin ya same mu daga ni sai kanwarsa ji hababu mil arab mijin fadima din ya zo ya buga kofa ku bude suka bude ke wani gurnayi nake ji kuna yi ne ya ai zai ce muke yi na musan jawa ƙarya kuke kuna karanta abu muhammadu ne jawa ga kara kawai muke tsakanin mu kai sai ya kama ya kama mijinta ya kama mijinta da duka da kokowa sai na murmuri karfi da sai ya kada mijin sai matar kan wasa din kenan ta zo tana cewa ta san min mijina makiyin Allah ta san min mijina makiyin Allah mun musulunta mun bi Muhammadu ka je ka mutu dan haushi sai ya mare ta da ya mare ta sai ya ga fiskanta ta ta yi jini sai tausayi ya kama shi sai ya tashi ya ce ku nuna min inda Muhammadu yake nuna min inda Muhammadu yake aka ce ina me za ka yi ce je a kai da wurin da yake a kai shi wajen annabi da suka hango shi su ma suka ce to ga mugun makiyin Allah nan yana zuwa a shirya annabi sai ku kyale shi duk abin da ya zo da shi zai samu in ya zo mana da alheri mu karbe shi da alheri in ya zo mana da sharri mu karbe shi da sharri da shigowar sai annabi ya kama takobin sai rige me ya kawo ka da ni na zo ne in karbi addinin ka wanda ka zo da shi sahabbai suka yi murna suka yi murna domin nan lokacin da ya da su kabbab arab suna karantar da mijin ganwata sa sai ya ce ku bani abin da kuke karanta wannan gani a lokacin makka ba wanda ya rubutu da karatu sai mutum goma sha bakwai sai na umaru da yana cikinsu sai aka ba shi wannan farkon suran da muka fara nan bismillahir rahmanir rahim duk abin da ya karanta sai ya girgiza kai lahi ma anzalna lika alqur'ani tashbih ya girgiza kai illa tazkiyatan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa arda samawati al-ula ar-rahman al-istawi huwa bis samawati wa bil mawi wa ma tatastari wa inta jahaz bi qawli wa inna ya'lamu sirra wa akhfi Allah la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna kaje wai wai wai akai ne wajen Muhammadu akai ne wajen Muhammadu sai akai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada daga nan da ya karbi kalmar shahada sai duk gari ya dumi aka cewa yau gari ya zama wani abu hamza ya zama mutum muhammadu umar ma ya zama mutum muhammadu sai ya ce me yasa muke ɓoye wannan abu ne annabi ya ce ai saboda makiya ya ce ai mu ne makiyan tun da na musulunta ko ina da kwaji a kan yanzu sai suka fita sai ce zan je ma zan je harami ma duk wanda na samu a wurin zan karanta masa wannan karatu sai ya ruga a guje ɗansa umar ɗansa abdullahi kana karami sai ya bi shi sai na bi babana da kamun ya je wurin tukun sai ya je wajen kawunsa abu jali kawun a sai na umaru ne ya je kawuna ya ce a ɗana ga labari ne wa nabi muhammadu ce kai me sai ya mai da kofa ya buge da ƙarfi ce tafi ka ba mu wuri kabi muhammadu ya ce to zan je in samu wani mutum ne mai ba da labari a garin nan aka gaya masa jamil ya je ya sami jamil ga labari ne yau na bi muhammadu bari ma je harami duk wanda na samu zan gaya masa ya je aka ta da harbowa aka ta da harbowa to shine musulunta sai na umaru radiyallahu anhu abin mamaki kamun nan abin ya faru ne cikin watan zulhajji kamun nan annabi ya tura sahabbansa sun tafi habasha da suka tafi habasha su goma sha ne to sai da suka ji labarin sai namur ya musulunta hamza ya musulunta domin suka yi sahu za ku tashi mu tafi harami sai na umaru aka tashi aka tafi harami kafurai sun ga hamza ji kai ma ka bi su ne ko kai kai belin su suka fito ya ja na bi su kai umaru kai ma ka bi su ne ko belin su kai sai za su ne na bi su to sai aka ji labarin ai umaru ya musulunta hamza ya musulunta yanzu ana yawo a makka musulmi zai yawo a makka ba abin da yake jin tsoro sai suka taso daga suka taso daga habasha suka taso daga habasha suka dawo gida suka tadda gari kuma ya dume ya kaure mutane sun sun ji tsoro an an ɗauki matakai masu zafi suka dawo cikin watan a shawwal sai na umaru ya musulunta a cikin watan zulhajji al-muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada dula jumada saniya rajab sha'ban ramadan a shawwal za su koma a cikin wata taran nan sai da aka samu musulmi fiye da tamanin wanda a kuma da su kuma dama annabi yana cewa allama ayyidil islama bi ahdi umaraini Allah ka karfafi wannan musulunci nawa da ɗayan umarorin garin nan guda biyu amr ibn hishamin abu jahalin kenan da umar ibn khattabi sai Allah ya karbi addu'a ya shigar da umar ibn khattabi wannan shine musulunta sai na umaru wahala ta ka hadisi musa ya rasulallah ina ce labarin annabi musa mun karanta maka ka jure ka daure za ka ji abubuwan da annaba yan uwanka suka gamu da shi saboda kai ma ka shirya za ka gamu da duk abin da suka gamu da shi فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقوس وأجد على النار هدى kissan annabi Musa a wannan sura an yanka ta ya daga lokacin da ya karbi aika daga nan aka soma kissar ha kuma cikin suratul naml ma daga ran da ya karbi aika aka soma kissar a cikin suratul shu'ara shi ma daga dawowarta daga karban aika aka soma kissar amma suratul kasasi ya ta dauka tun ran da aka haife shi ta zo mu yin bayaninsa har lokacin da aka halakar da fir'auna saboda haka ana son musulmi ya rika zuwa wuraren maulidi ya rika jin tarihin annabinsa yadda Allah yake karanta mana yadda Allah yake karanta mana tarihohin annabawa Izra'i naran annabi Musa a lokacin da ya girma a gidan fir'auna fir'auna dai na jin tsoronsa bai yadda da shi ba amma asiya mata ta take ba shi haƙuri ai kai haƙuri kai haƙuri to sai da ya girma yana raba fada tsakanin bakifɗe da bani isra'ila sai ya mari bakifɗen da yake da shi bani isra'ila ɗan uwansa ya ce zo ka taimake ni musa ga wannan mutum ya zai mini zalunci ya zo sai zai raba su sai ya mari bakifɗen bakifɗen sai ya faɗi ya mutu فوكذه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين da ya mare shi ya faɗi ya mutu Musa ce ban yi niyan wannan mutum kashe shi ba na zo da faɗa ne gashi ya mutu wannan aikin dai shedan ne shedan ne mai ɓadda mutane a makiyi mai ɓadda mutane shine wannan sai ya ce Allah kai min gafara Allah kai min gafara sai Allah ya ce fa ghafara lahu innahu al-ghafurur rahim nan da Allah ya ce Musa shikenan nayi maka gafara ai ba musulmi bane kuma ba da gangan ka kashe shi ba nayi maka gafara inna huwal ghafurur rahim to daga nan don ka san girman kisan kai annabi Musa hankalinsa ya kwanta ta wajen Allah ya ce yayi masa gafara amma wajen yan gari masu neman wanda ya kashe musu mutum su kan fa suna nan suna shirye-shirye to suna shawaran yadda za su kamo Musa domin asiri ya tonu za su kashe shi sai wani ya kawo masa labari ce zan baka shawara ka bar garin nan ana shawaran za a kashe ka ya bar gari bai taɓa zuwa ko ina ba ya ɗauki hanya zai tafi yana tafiya ce Allah ka sa ni a cikin hanya ta alheri sai ya shiga hanyar Madayana yana tafiya yana tafiya tsakanin Madayana da Masar tafiyan zango takwas ne to har ya kai Madayana ya kai Madayana ya tadda mutane suna shayarwa sai ta da wasu yan mata sun koma gefe ɗaya sai ce musu ku me kuke yi nan ba kun zo shahada dabbobin ku bane suka ce eh ai baban mu tsoho ne ba zai iya gwagwarmaya da masu shahada wannan ba mukan bari sai mutane dukka hatta zuwa ri'ahu sai dukkan makiyaya sun janye dabbobin sun tafi mu ko mu shayar to akwai akwai wata rijiya kusa da wurin ita na rufe ne da wani katon dutse sai annabi Musa ya tura dutsen ya shayar musu dabbobin da ya shayar musu sai ku ce a ya kamata ka je wajen baba baba zai ji mur zai yi murna kuma zai baka lada akan aikin da kai to shi ganin sai suka je suka gaya babansu babansu kira min mutumin a kira shi yana tafiya da ya je a ƙarshen maganan dai kamun mu je wancan suran in mun fita wannan kamun su je sai yan matan suka ce baba wannan mutum dama muna ji kana neman makiyayi kana neman wanda zai maka kiwon lada wallahi karka bar wannan saurayi karka bar shi mutum ne mai karfi mutum ne amintacce karka rabu da shi da kawiyun aminun ashe dama in zaka dauki ma'aikaci ka ɗauki mai amana kuma ka ɗauki mai ƙarfi wanda zai iya maka wannan aikin to shi kanan ka san yan mata da son samari ya ka san kuma samari da son yan mata sai ya ce in ka yarda ni zan sa ka kiwon dabbobi na kuma baka ɗaya daga cikin yan matan nan ƴaƴan nan nan nawa a nunke ka idan ta yi hata ne ana an tajo yin samani hijjaj wani ta ashirar ko shekara takwas ko shekara goma da ya kai shekara goma ya sallame shi zai je ya gaida yatumarsa a misira da ɗan uwansa da yan uwansa ana tafiya kenan sai ya ga ya je ya bace hanya a cikin daji kuma ga duhu ga bacewan hanya ga duhu ga ɗari kuma an yi ruwa matar kuma sai naƙuda ta aihu to sai ya rasa yadda zai yi to da yake yana bukatan wuta saboda jin jin dumi sai aka bayyana masa wuta ya hango wuta ki anastu naran na hango wuta zan je wajen wutan nan daga nan zan samu muku abin da za ku ji dumi da shi kuma mu samu labarin hanyar da ta bace mana to shine yanzu hizir e narin ya ga wuta fagali ali sai ya gaya wa iyalansa in ku zo ku zauna a nan inni anastu naran na hango wuta zan kawo muku abin da za ku jidumi kuma mu samu wanda ya san hanya ya nuna mana hanya dalili atiku min nabi kasin na wajidu aran nari hudan ko ku in samu mai shiryar da hanya a hudan din da zai samu fiye da mai nuna hanya ne ba sai da ya zo wajen wutar sai ya ga bishiya ce koriya shar da ganyenta amma tana cin wuta zai maza kusa da ita sai ya ji Allah yana ce ba bauta ba ne ba bishiya ba ne ni ne ubangijinka Allah falon mata ya nuriya ya musa da ya zo wajen wutar sai aka kira shi ya musa falon mata ya nuriya ya musa إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ni ne nake magana da kai ni ubangijinka Allah fakalana alaika amma ka cire takalmanka ka zo fada fakalana alaika innaka bil wadi al muqaddas ka zo kwari mai tsarki tsuwan wato wurin duwan inda yahuda suka kama din nan a yanzu nan yana daga cikin abubuwa da Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gana da shi a ƙasa gindin dutse ko gindin wata bishiya ba kuma sai da sai da Allah ya hau da shi ya wuce dukkan sammai gaba ke ɗaya wuce dukkan hujubai gaba ɗaya wuce dukkan inda halitta take gaba ɗaya wuce sama da ƙasa ya je inda ba komi ba kowa sai Allah sannan Allah ya gana da shi kuma bai ce masa ya ci da takalmi ba shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam innaka bil wadi al muqaddas tuwa ونخترتك وأنا ني أبنجينك اخترتك نازا بيك نازا كتكم منزنينا istami sakun nan ka saurari lima yoha abin da za a yi maka wahayi da shi ka ji abin da yasa aka neme ka ka zo nan kuma wutan an bayyana masa wuta ne a lokacin wuta yake bukata saboda ɗari kuma ga haske saboda duhu to sai aka bayyana aka bayyana maza fiye da yadda yake bukata istabili ma yuha yanzu ka sa kunne ka ji abin da za yi maka wahayi da shi لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني ني إن أنا نيني الله نيني الله إن جاء الله لا إله إلا أنا با وني أبون بوتا واد غسكيا دي تنجنتا سي ني ني دينن الله إن جاء الله فأبني كبوتا مني كاغا يا تبتر مثل توحيدي sannan kuma ya kawo ibada ta biyo tauhidi fa abunni a cikin ibadar kuma sai aka zaɓi sallah ita ce azamul ibada ta inda Allahi fa abunni ka bauta mini wa aqimis salata kuma ka tsaya da sallah da zikiri saboda kama sunana
إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى inna sa'ata atiyatun kad ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a sa'an tashin kiyama za ta zo kajin Musa sa'an kiyama tana zuwa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha wato na bayyana ta na bayyana ta na boye ta litujza sa'an nan za ta zo domin Allah ya riga ya boye tashin kiyama annabi ma da aka tambaye shi yace mal mas'ulu an habi alama min as-sa'ili akadu ukhfiya litujza kullu nafsin domin a biya kowace rai bi ma tas'a da abin da aka aikata wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu nan ne kowa aikin zai bayyana idan mai kyau ne ya ganshi idan mummuna ne Allah kiyaye shi ma zai ganshi kowace rai za a saka mata da abin da ta aikata فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى يا موسى wanda bai imani da tashin kiyama ba kar ya tsare ka ya sa ka irin ra'ayinsa na rashin sanin tashin kiyama wata ba hawaye duk wanda bai imani da tashin kiyama ba to ya bi son zuciyarsa ne fatar ra kuma ah, ya halaka wanda duk bai imani da tashin kiyama ba ya halaka wata ba hawahu karkabi karkabi son karkabi shi shi wanda yake tsare mutane ga barin sanin tashin kiyama din wanda ya bi son zuciyarsa kada ka bi shi fatar ra balle ka halaka yadda shi ya halaka
وما تلك بيمينك يا موسى
wa ma tilka bi yaminika ya Musa ubangiji yace to Musa menene ne a hannunka hannunka na dama
قال إن عطاي أتوكل عليها وأمس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra sai Musa ya gaya wa Allah ai hiya asaya ai sandata sandata ce atawakkau alaiha wato nakan in na gaji nakan dogara da itan huta wa hushu biya ala ganabi in na samu ganye zan kadawa dabbobi na zan kado musu da wannan sandan kadowa dabbobi na ganye wanda za su ci da 'ya'yan itace wanda za su ci waliya biya ma'arib ukra ina da abubuwa da yawa na bukata wanda sannan sandan nan take mini akwai abubuwa da yawa domin idan ya rasa ruwa in ya danna sandar a ƙasa sai ruwa ya fito kaman famfo in ya rasa abinci ya danna sanda sai abinci ya fito duk dai abubuwa da yawa wanda sandan take masa ah, akwai abubuwa da yawa na bukata wanda sandan nan take mini قال ألقها يا موسى ce to jefar da ita mu gani musa jefar da ita mu gani
فألقاها فإذا هي حية تسعى falkaha nan da nan musa sai ya bi umarni ya jefa sanda fa idza ya nan da nan hiya hayyatun ta zama macijiya wato sanda ta yi rai kenan macijiya hayyatun tas'a ta zama macijiya ga ta nan tana tafiya mai sauri قال خذها ولا تخف سنعيدها فيها سألونا
قال خذها ولا تخف فولي مدبرا ولم يعقب يا موسى wadda ya ganta ta zo macija sai ya juya a guje ya ji tsoro ولم يعقب bai juya ba yace ya Musa khudha wa la takhaf kamata karka ji tsoro da nu'idu hasirata halula da sannu za mu mai da ita kamar yadda take a da sandar kaɗin nan wanda take maka wannan bukatun da ka faɗa za mu mai da ita kamar da ga ta tana maciji ko tana ba da tsoro juyo karka ji tsoronta la ya kabu da dayyar mursaluna manzanni a wurina ba za su ji tsoro ba ka kama sanda za ta dawo sanda irin yadda ka santa da sanu ido a fiye ta hadula وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ناية أخرى كاماتا دام الله يمسى ونن ya yi masa kos domin da sandan ne zai je jihadin fir'auna idan ya jefa ta kar ya jefa ta zama ciji ya zo shi ne farko mai gudu a gaban fir'auna amma ya riga ya tuna masa ba komai ya jefa ta ta zama ciji ne ya ce kamata ya kama ta da komo sanda kamar da ya riga ya saba tun ya je wajen ba fir'auna tsoro da kafirai yan uwansa to shi ba zai gudu ba ko kowa ya gudu ya riga ya saba nan ake cewa ليس الشان في قتل الحية ولكن الشان في اتخاذ الحية حية namiji ba mai kashe namiji ba mai kashe maciji shine namiji ba a'a wanda yake daukan ba mai kashe maciji shine namiji ba a namiji mai daukan maciji yana da rai shine namiji saboda haka duniya duniya macijiya ce macijiya ce ta bayin Allah to wajen bayin Allah sai Allah mai da ita tana hannunsu ta zama sanda ba za ta cuce su ba ta zama sanda ba za ta cuce su ba ga ta macijiyar ce amma ta zama sanda ba za ta cuce su ba ya yi masa kos ne don kare je gaban fir'auna ya jarraba mu'jizar kuma ya zama ya ji tsoro ya gudu kamar yadda ya faru a ranar farko a wajen Allah din arhiya daga bije ya bika tafari wadu ya daga ila janahika ka sanya hannunka a cikin hammatakka ta kurujar zonin zai fito bai za'a farisol wato hannu da da larabci ta matari da hausa kuma namiji ne ta za ta fito ita hannun bai za'a farasol ayatan ukura wata mu'jiza ce daban ban da sandar din wato sai hannun ya fito yana kyalkyali kamar lantarki wato ya zama aya abun ba da tsoro wa fir'auna da mutanensa wata aya ce ayoyin guda tara ne ga guda biyu a nan da sanda da hannu ga kuma wadda gada ta suna ala fir'auna bisinina wa nafsin min samarati ga biyu nan ga biyu can ga kuma guda biyar a cikin a cikin wannan sura lokacin da Allah yake ce fa arsana alaihim dufana wal jarada wal kummala wal dafadi'a wad dama ayati mufassirat ga biyu anan ga biyu a can ga biyar anan nawa kenan tara wa daga dace na musa tisa ayatin bayyinati kenan لنريك آياتنا الكبرى mun yi haka ne don mu nuna maka ayoyinmu masu girma wanda za ka yaƙi fir'auna da su اذهب إلى فرعون إنه طغى na aike ka izhab ka tafi ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu daga mutum ne mai dagawa mai ji da kai har ma yana ce shine ubangijin mutane
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي yace ubangiji yace da annabi Musa aka bashi wannan aika yace yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi a sauran ayoyi yana cewa Allah ka aike ni wajen su fir'auna qataltu minhu nafsan fa akhafu an yaqtuluni ni din nan fa kisan kai ne na gudu na je madiyana yanzu da gani na kamun ce zan isar da aikan kama sai sun kashe ni tukuna turama wancan kisa sai ya manta yana magana da Allah ne fa akawu ina jin tsoron ayyukan ne Allah ya ce wane su ai ba za su iya ba da ni kake magana ba ina ni ma ku asawara ina jinka ina ganin ka ba abin da zai same ka ki to ya Allah ishraha li sadri ka buɗa mini kirji na karin je in tashi yin magana magana ta kasa fita wayassir li amri Allah al'amarin nan da ka dora mini ka sauke mini shi ya zama da sauki wa harun ukdatan min lisani harshe na mai guragun nan a lokacin da yana yaro yana fir'auna yana jin tsoronsa yana zaune akan cinyan fir'auna ya ja gemun sai yana fisge gemun sai ya bata rai ce wannan yaro wannan yaro sai asiya mata ce ranka da dai karka yi shi da yaro yaro ne yaro yanzu ba zai bambanta tsakanin wuta da da dinari ba ne sai ta kawo wuta ta kawo dinari ta ce musa ya ɗauki ɗaya sai aka aka nuna masa jibril ya nuna masa ya ɗauki garwashin wutan ya ɗauki garwashin wuta sai ya sa a bakinsa to abin mamaki ba ya maganan wutan ta ƙona hannunsa ba amma ta ƙona harshensa sai ya zama yana guragu wato maganarsa ba sosai ba saboda harshe ya gamu da guragu wannan kuma wani ikon allah ne saboda fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ya fi kowa magana da Allah shi annabi Musa in ba annabi Muhammadu da ya fi shi ba to gara a taba harshensa kaɗan don kar ya daidai da annabi Muhammadu kamar yadda dukkan dukkan manzannin Allah ba wanda Allah ya hore masa mutane da aljanu da shaidanu da iska da komai kamar annabi Sulaimanu sai yasa aka kawo shi ma saboda ladabin fadan annabi sai aka mai da sunansa da tasghiri ba salmanu ba sulaimanu ba salmanu ba sulaimanu duk annaba ba wanda aka yi sunansa da tasghiri sai shi saboda fadar sa kai ladabi wa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace Allah ka warware mini wannan harshe nawa ya miƙe yayi magana daidai irin na mutane a wani wuri yana ce ka aiki haruna tare da ni huwa afsau minni lisanan farsilu mai ka aiki haruna nan ya fi ni magana bayyananniya ta fasaha ni ma ka warware mini harshe na yayi fasaha ka cire wannan guragu guragu da yake faruwa ga harshen nawa ya sirli amri wa al'uqdatan min lisani yafqahu qawli don mutane su fahimci magana na warul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allah ina roƙonka ka bani waziri wato mataimaki min ahli daga cikin dangi na Haruna wanda nake so ka zaba din shi ne Haruna akhi Haruna dan uwana wana ka zabe shi ya zama mataimake na mu isar da aikanka Shehu Ibrahim yana cewa ƴan uwa iri biyu ne do Allah ya karanta mana labaransu akwai yan uwa wanda za su zama makiya kamar yan uwa annabi yusufu sun je da shi daji sun bubbuge shi sun jefa shi a rijiya sun sayar da shi gashi da karshe yadda Allah ya mai da lamarin dukkan suka dawo hannunsa har da iyayensu ma gaba daya haka kuma yace yan uwa masu kiyayya kenan dan uwa haru annabi musa a gaban allah allah ya bashi abin da ya fi komai girma a wurin allah shine aika amma sai ya tana dan uwan sai ce allah abin da ka bani nan ka hada ni da dan uwana saboda son dan uwan allah kuma ya karba ya mai da shi annabi tare da annabi musa saboda haka yan uwa iri biyu ne da yan uba da yan uwa allah ba mu yan uwa din هارون أخي أنزل به أبي
أزري وأشركه به أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا Allah ka karfafe ni dan wannan nawa ka karfafe ni ka karfa lamari na dan wannan na usulubi azri wa ashriku fi amri ka sa shi cikin wannan lamari na aika al'amari na da ka ba na aikan nan ka sa shi a ciki mu yi tare jama'a kenan usulubi azri wa ashriku fi amri kai nusabbiha kaseeran idan mun zama har mu biyu za mu karfafa juna za mu ji daɗi yi maka tasbihi mu yi maka ibada saboda haka ake son yin sallar jam'i shi yasa aka fifita kuma zikiri a cikin jama'a da ana cikin maganar zikiri a cikin jama'a yaya yake to aka dogara da wannan aya cewa ai zikiri a cikin jama'a shi ma kamar sallah ne cikin jama'a wa ashriku fi kan zabbiya kaseeran don mu samu dama mu yi maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kaseeran mu yi maka zikiri da yawa innaka kunta bina basiran dama kai ka gaya mana inna ni ma kuma asma'u wa ara kana kallon mu duk inda muke to maganan zikiri dai masu sukan zikiri sukan addini ne gaba dai mutum ya soki zikiri don babban abin da mutum zai fara kawowa ran da zai musulunta in ce zai sallah raka raka dubu ba za a karba ba a sai ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tukuna a bude masa musulunci ya shiga sannan a gaya masa abin da zai yi bayan karban wannan musulunci zikiri kuma kayan annabawa ne za ka ji ana gaya wa annabi zakariya wal kurra ba kasiran wasa bibil ashi wal ibka kuma an tambayi aisha menene annabi yafi yawan yi nace kana yazkurullah kana yazkurullah fi jami'a yani duk cikin halayen da yake ciki yana zikirin Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce babban sunnarsa shine yawan zikiri da karkan lakum fi rasulillah izatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera mai zikiri da yawa shine ahlus sunna ba dun ba ce wace taman nasa kashiran ba wace ku koyi da shi mutum ne mai zagin mutane mutum ne mai kafirta mutane a ku yi da ku koyi da mutum ne mai yawan zikiri wa zakara Allah kaseera aha قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى duk abin da ka roƙan nan in ji Allah an baka duk abin da ka roƙan nan an baka ya Musa
ولقد أنزلنا عليك موعظة أخرى wala kana mananna alayka maratan ukra matsayin annabi Musa kenan abin da ya roƙa an bashi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙo ba sai aka ce alam nashrah laka sadraka washirah li sadri din nan alam nashrah laka sadraka annabi bai roƙa ba aka ce alam nashrah laka sadraka washirah li sadri wa yassir li amri fa inna ma al usri yusra annabi bai roƙa ba aka bashi wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah yake ya san yana bukata ko bai roƙa ba bashi ake yi annabi Musa kuma in ya roƙa za a bashi annabi Ibrahim in ya roƙa za a bashi wa hadul uqdara min lisani yafqahu qawli wa jalli waziran min ali haruna akhi ushdud bi azri wa ashru fi amri kay nusabbih kathiran wa nadhkura kathiran innaka kunta bina basira qala qad utitu laka ya musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra ai ba yau ne na farkon in maka alheri ba ai na sha yi maka alheri kai Musa mun maka alheri mai yawa kamun ma wannan lokaci إذا أوحينا إلى أمك يا
ma yu- موسى ma- ma yuha idza wahayna ila ummika ma yuha إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وهينا إلى أمك ما يوها برين غايا مك لاباري أي تون ران دا أكا أي فيك دا يمك نسوم يمك الهيري دا يوا أو الهيري شيني وأوهينا إلى أم موسى أن أرضئيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوا إليك وجائلوه من المرسلين da aka haife ka fir'auna yana sa ana duba matan bani isra'ila masu ciki masu ciki kowace in ta fi da namiji kashe shi za a yi to da aka haife ka zama namiji uwarka ta yi ta kuka ya zan ji gashi Allah ya bani ɗa mai kyau amma fir'auna zai sa a yanka shi sai muka gaya wa uwarka muka ce karki damu a niddifi fi tabuti ki sa shi cikin akwati ki kulle waqdifi fil yammi ki jefa shi cikin ruwa cikin kogi a niddifi fi tabuti waqdifi fil yammi falyulqi al yammu bis sahili shi kuma kogin zai jebo shi har bakin kogi ya bi hanyar ruwan da zai tafi gidan fir'auna wa akwai na yadda an rarrabi ihi shayar da abin ki ba abin da zai dame ki idan shi mutu alai kin ji tsoron za ka yi fa arki miliyan ki jefa cikin ruwa wala ta khafi kar ki ji tsoro ko zai mutu kar ki ji tsoron ko za a yanka shi wai mutum ne ana jin tsoro kar ya mutu sai aka jefa shi a ruwa kuma jinjiri ne wannan banda Allah wa zai gaya maka wannan ka ji daɗi to karki ji tsoro karki bakin ciki wala ta kafi wala ta zai ina radu ilaiki za mu dawo miki da ɗanki ki rene shi kuma a biya shi lada kai alfishirin ma za mu girmama shi mu sa shi mai da shi cikin manzanninmu haka yi wahayi aka gaya uwar annabi musa wannan Allah yana wahayi wa matan bani isra'ila ga abin cikin alkur'ani ba cikin wata jarida ba ne don an ce wahayi iri biyu ne akwai na annabci akwai na walittaka to na mata dai na walittaka din ne domin mun ji Allah ya yi wahayi wa uwar annabi Isa ya Maryamu inna Allah astafiki wa tahharaki wastafiki ala nisa ala nisa'il alamin ya Maryamu muti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس المهدي وكالا ومن الصالحين duk waɗannan wahayi ne wanda Allah ya yi wa annabi uwar annabi Isa amma mun ji Allah ce wa ummuhu siddiqatun ita siddiqiya ce ba annabiya ba ce to Allah ya yi wa mata siddiqai na cikin matan bani Isra'ila gashi ana karantawa labarin uwar annabi isa ana karanta cikin labarin uwar annabi musa to in allah ya yi wahayi na ilhama wa waliyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya zama mamaki a wajen mai imani sai ya zama mamaki a to aji allah yana yin wahayi wa matan bani isra'ila ma siddiƙai waliyai wahayin ilhama balle maza kuma Allah ya yi don Allah ya yi wahayi wa mazaje waliyai na cikin wannan al'umma na kuntun khairu ummatin sai ya zama abun mamaki to ta wannan hanyar ne ake samu wahayi ilhama inda waliyai suke karban abu a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba da gaba mu bashi ratan saboda isan su a wurin Allah wannan duk mai karanta Qur'ani yayi imani da shi ba zai mamakin waɗannan abubuwa ba don an ce maka shehu tijjani ya karbi dariƙa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama karka ce to annabi ya boye aika kenan ya boye aika ya ba wani shi shehu tijjani eh ya boye abin da ya bashi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe astaghfirullah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al salatin annabi la ilaha illa allah wannan annabi ya boye waɗannan abubuwa bai isar da aikansu ba ya isar ya isar to in kaji to ina me amfanin sake bawa sake baiwa an sake baiwa shehu tijjani su sai mu ce maka a wannan ai kaman karban award ne shehu tijjani ya haddace qur'ani tun yana da shekara bakwai ya zama kamun shekara 21 dukkan ilmomin da ake nema wajen malamai shehu tijjani ya haddace su gaba daya ya yi ta ibada ya yi ta neman waliyai wanda zai haɗa kai da su sun martakar himmatul aliyya litti ba istadati sofiya sai da ya kai shekara sai da ya kai mai shekara hamsin da tara a shekara an haife shi alif da ɗari alif da ɗari alif da ɗari da hamsin ya samu ɗariƙarsa alif da ɗari da tis'in da hudu kaga shekara arba'in da waɗansu shekaru kenan sannan aka ba shi wannan ɗariƙa istighfari ne da salatin annabi da da wannan annabi bai isar da su wurin mutane ba kaman a girmama ka ne a baka awo misali kamar yadda ake girmama mutane din nan misali a nemi mutum kamar arba'in a gwam- a cikin tarayyar najeriya a ce za a ba su lambar girma amma za a ba su waɗansu abu sai aka gunsa riguna masu tsada a cikin waɗansu abu mai kyalkyali guda arba'in sai aka kira taro a gaban gwamnatin tarayya sai aka ce dalilin taro akwai wasu mutane 'yan najeriya wanda suka yi fice da duk 'yan najeriya sun zama kamar su da ƙasar nan ta ci gaba yanzu za ku gansu da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya sai a ɗauko takarda a karanta tarihin wani ina wane na gari kaza sai ta koyi jirin mutum gwamnati ta umurce ni in baka wannan saboda kai ne mai kaza kai ne mai kaza a ɗauko kuma wannan rigar da take kunshi a cikin mai gilgali a baki a yi har a gama mutum arba'in misali an gama mutum arba'in kenan wani ko yana ganin kamar cikin waɗannan mutane akwai waɗanda ya fi su amma shi ba a bashi ba sai ya bi ɗaya ce da Allah kunce wannan mu gani mai aka baka ne ya kunce shi ga a shi ma riga ce irin ta zaria sai ya je zariya ce shi sarkin zazzabin yana sai riguna zai kai wa gwamnati a wurin wa yake sai riguna ce wurin wani sai ya je wajen wani ya ce ina neman riga irin wanda ka sayar wa sarki ya kai abuja sai ya fito da ya irin ta kuwa nawa ne kudin ta ko nawa ne zan biya sai ya biya ya saya bayan an yi haka da kwanaki ya ce to za a kira dina duk mutumin da aka bashi award din nan ya sako rigar da da aka bashi ya zo da ita sai suka zo suna mutum arba'in da ɗaya wannan a zariya ya saya wannan ku abuja aka bashi ga su zane ɗaya komi nasu ɗaya amma ɗayar ai ba ta da salsala ko tana da shi akwai takardar da aka kira a karanta wa duniya a kamun a bashi ai ba ta da salsala to mu namu akwai na farkon akwai akwai na farkon akwai na salsala din shi yasa wannan ai a wata aka ba shehu tijjani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya jiga mu Allah ya jigan iyayen mu jigan malaman mu da malaman malaman mu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu taimakon addini Allah ya taimake su masu da bahu addini Allah taimake su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ya dukkan bala'o'i ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله